السهدي ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu a wannan babbar makaranta farfajiyar wannan babbar makaranta a wannan rana mai albarka a wannan makaranta mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka a ƙarƙashin wannan shahararriyar ƙungiya al-infaq charitable organization da ke a wannan jiha mai albarka jihar a kebbi state kuma a wannan makaranta da ake cewa nurul haya ko bright light a turanci bright light fatanmu Allah ya sa mana albarka a wannan taro kafin na faɗa abin da zan faɗa ina mika gaisuwa ta musamman ga manya-manyan baƙi a jami'an gwamnati a chairman local government da mataimakansa gaba ɗaya da kuma ainihin wato 'yan majalisu ko ɗan majalisa da muke tare da shi a wannan wuri. da sauran manya-manyan malamai na addinin musulunci da kuma manya-manyan baki iyayen yara duka ina muku gaisuwa da ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wallahi tunda na zauna wannan guri nake cike da farin ciki da yi wa Allah ta'ala godiya dangane da wannan ni'ima da alheri da Allah ya mana a wannan gari na garin Jiga ba dan komai ba saboda insha Allah haƙa ta cimma ruwa kuma bukata ta biya ko a yau din nan kadai aka ce makarantar nan an rufe ta yau ta daina yi bukata ta biya kuma wannan bayani da nake yi ba shaci faɗi bane a zahiri duk wanda ya halarci wannan wuri duk wanda ya halarci wannan wuri ya ga irin kokari da ɗalibai suke ta yi tun da safe ake ta program masu turanci suna turanci masu larabci suna larabci masu karanta alkur'ani suka zo suka haskaka wuri suka yi karatun qur'ani na gaskiya ba na ƙarya ba kuma alhamdulillah kowa ya yaba kuma ya ji daɗi muna addu'a ta musamman ga yar uwa shugaba kuma jagora na wannan makaranta hajiya jamila Allah ya saka mata da alkhairi kuma Allah ya bata lada da mai gidanta alhaji tanko jega Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya biya musu bukatunsu lalle an yi kokari kuma an biya bukata ba abin da ya saura sai al'umman wannan gari da kuma hukumomi na gwamnati su tsaya su sa ido su taimaka wa wannan makaranta su agaza mata su kuma tallafa mata wajen ci gaba da yada wannan alheri da take yadawa a yau da gobe wanda kowa ya shaida iyaye sun shaida mutanen gari sun shaida ba wanda bai shaida ba don idan kowa ya nuna masa abu na gaba wani abu mai muhimmanci kwarai da gaske shine yadda wannan makaranta ta mai da hankali akan kulawa da 'ya'yanmu 'ya'yan marayu a ce akwai maraya a makarantar nan kusan mutum hamsin waɗanda alhamdulillahi cikin taimakon Allah da su ake ta waɗannan karatuttuka da su aka yi wannan gwagwarmaya kuma sun ba da ilimi kuma an ji a aikace sun karanta Allah ya saka da alkhairi a cikin su ma har akwai waɗanda masu bukata ta musamman akwai wacce ta zo ba ta magani amma ta yi ƙur'ani ta haddace ƙur'ani ta yi karatu kowa ya gani wallahi wannan ba ƙaramar gudunmuwa ba ce kuma wannan ba ƙaramin abun farin ciki ba ne da haka maganganu na zan kasa su kashe biyu ne da farko alaran ma za mu yi yawo da kai a cikin alƙur'ani kaɗan ba da yawa ba ka yi haƙuri don akwai zafin rana me za ka iya tunawa yadda Allah ya magana akan ilimi da muhimmancin ilimi dan abin da ya tara mu a wannan guri shine ilimi da karatu da karantarwa wannan kungiya ta al-infaq charitable organization bayan ciyarwa din wannan ƙungiya ce ta alkhairiyya in an ce alkhairiyya duk wani abu na alkhairi tana yi ita ƙungiyar akwai ciyarwa akwai ilmantarwa akwai taimakawa akwai da'awa akwai ba da ainihin wato agaji da tallafi da duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ya faɗi ya ya, ya ba su dama kamar yadda wakilin ainihin wato mai jawabi na musamman shine Alai Tanko ga ɗansa Abubakar ya zo ya bayar cewa cikin manufarsu akwai ba da gudunmuwa da ba da tallafi da ba da agaji kuma mun gani a aikace ko waɗannan marayu kwaya hamsin kadai da aka ɗauka ake ba su ilimi kyauta ai ya isa ya nuna mana falala da kuma irin ƙoƙarin da wannan makaranta ta bayar ba komai ya rage mana ba illa mu yi koyi da irin wannan gwagwarmaya mu yi koyi da irin wannan ƙoƙari ilimi shi ke raya ɗan adam ilimi shi ke ɗaukaka ɗan adam ilimi shi ke kawo zaman lafiya ilimi shine yake mai da wanda ba kowa ba ya zama kowa ilimi shike haskaka al'umma ilimi shike kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jama'a da ilimi ne ake samun ɗaukaka da ilimi ne ake samun shahara da ilimi ne ake samun duk abin da ɗan adam yake so ya samu kai duniya gabaki ɗaya wallahi bata samu ci gaba da ɗaukaka ba sai da ilimi ashe ya ishe mu abin alfahari a wannan gari mai albarka garin jega mu taimaki ilimi mu agaza wa ilimi waɗannan 'ya'ya namu da jikoki namu mu yi duk abin da za mu yi mu taimaka musu da ainihin wato samu wannan ilimi don gobe su za su rike wannan gari jibi su za su rike wannan jiha su za su taimaka Allah ramma mai Allah ya ce akan ilimi bismillah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة نعم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم babban abin da wannan aya take koyarwa shine muhimmancin shauki tauhidi ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ruhin rayuwar dan adam da kuma abin da ya shafi ilimi da Allah ya zo maganar shaida yace Allah ya shaida mala'ikun Allah sun shaida mahallin shafi yace masu ilimi masu shaida Allahu akbar ashe masu ilimi har sun shiga layin shaidar Allah shaidar mala'ikun Allah sannan kuma da shaidar su su ma Allah ya kirga shaidar su shaida ce yanzu ba kwa so yayan ku su zamanto cikin waɗannan bayin Allah da Allah ya yabe su Allah ya faɗi alkhairi a kansu na farko sun yi shaida akan tauhidi akan babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo yake ga Allah sannan kuma darajar ilimi ta sa har an sa masu ilimi a layin shaidar Allah a layin shaidar mala'ikun Allah masu ilimi Allah ya irga da su ashe irin wannan makaranta da irin wannan kungiya da ta zo take ba da tallafi da agaji akan ba da ilimi billahi azimu da wannan ne zamu samu ci gaban da zamu wuce kowace jiha a wannan Najeriya zamu wuce kowace al'umma a wannan ƙasa ko a wannan duniyar gabaki daya bayan nan fa nan ma akwai wata ayar فتعالى الله الملك الحق haka dai ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه haka وقل رب زدني علما
Allah rahman nan yana da wayo kwarai da gaske da ya ɗebe ni a farkon ayar sai da zai ta tunani wai ina ke so kai ne ashe so yake kai ne wa qurrun bi zidni ilma Allah tabaraka wa ta'ala yace idan akwai abin da zaka nemi Allah ya ƙara maka shine ilimi jama'a ba a neman ƙarin ilimi sai an tsaya an yi ilimin an taimaki ilimin an agaza wa ilimin duk hanyoyin da za su taimaka wajen ɗaukakan ilimin a yi sannan kuma a nemi Allah ya ƙara kuma tun da ya ce ku nemi Allah ya ƙara muku ilimi wallahi zai ƙara muku na'am alhamdulillah muna da malamai a garin nan daidai gwargwado da na boko da na addinin musulunci gaba ɗaya yau ga 'ya'yanku yau ga marayu yau ga yara ƙanana ko balaga ba su yi ba suna karatun qur'ani kamar su da shirin ina ganin alaran ma lokacin da yaran nan suke buga qur'anin nan kada kai yake kawai yana shan mamaki wallahi yan uwana mutanen jega Allah ya muku alheri Allah ya taimake ku Allah ya tallafe ku Allah ya karfafe ku abin da ya kamata ku shine ku zo ku taimaka wajen ciyar da ilimi gaba idan kuka taimaki ilimi za ku kori ta'addanci a jihohinku in kun taimaki ilimi za ku kori zalunci a cikin jihohinku idan kuka taimaki ilimi Allah tabaraka wa ta'ala zai kasance tare da ku tunda shi da kansa yace wa qur rabbi zidni ilma kace ya muhammadu ubangiji ka kara mini ilimi Allah ka kara mini ilimi kuma annabi yayi ilimi ya karantar da ilimi kuma ya koya mana muhimmancin mu da ilimi akwai wata ayar kurci gaba
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات kai yau kwamfuta tana aiki a gurin ka kuma ba gaya masa ne ba yana nan yana lalube ne Allah ya ce yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikin ku wanda suka yi imani Allah yana ɗaukaka su walladina utul ilma waɗanda Allah ya ba wa ilimi darajat suna da darajoji ba daraja ɗaya ba ashe waɗannan ya'ya namu Allah ya ba su daraja ashe waɗannan jikoki namu Allah ya ba su daraja yanzu akwai wani dan adam da yake so ya rayu baya so ya samu daraja ai duk abin da ake a rayuwa gaba da so ake a samu matsayi so ake a samu daraja sai qur'ani ya gaya mana ashe cikin hanyar da za a samu daraja shine a taimaki ilimi ku kai ƴaƴanku makaranta ku yi haƙuri ku biya kuɗin makaranta a koya wa 'ya'yanku ilimi da wannan ne za su samu daraja a duniya su samu daraja a lahira Allah ya girmama su Allah ya mutunta su Allah ya kimanta su Allah nan ma akwai wata ayar إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah ya ce masu tsoronsa masana shi wanda suka yi ilimi suka san shi su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su tsoronsa ashe ana iya sanin Allah a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan an je makaranta an yi ilimi ayoyin suna da yawa in na kyale wannan mutumin sai kai mu har magariba yana ta bani aya sai ya zo ya mana sauka a nan gurin barin da aka sha a nan saboda falalan ilimi a matsayin shimfiɗa wannan makaranta wannan makaranta da muke cikinta da aka yi wannan musabakoki aka yi wannan abun nuna bajinta da gwaninta akan harkar ilimi ta ginu ne akan waɗannan ayoyi na alkur'ani kuma abun mamaki ku duba yadda matar aure mace wacce take gidan miji ta duka tuwo ta kula da tarbiyyar yara ta yi kaza ta yi kaza amma ta zo ta tsaya da ita da 'ya'yanta da zuriyarta su taimaka wajen kulawa da ainihin wato wannan makaranta da kulawa da wannan ilimi ai wannan ba karaman ni'ima bace ba ashe wannan in ya ishe mu abun koyi to ya ishe mu mu gina ƴaƴanmu mu zamanto yau akwai waɗanda za su gaji wannan makaranta bayan wani lokaci mai zuwa insha Allah abu na biyu abin da ya ɗauki hankali na a wannan makaranta shine abin da ya shafi kulawa da marayu Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta bayani a cikin alqur'ani kafin na zo dangane da muhimmancin kula da maraya da taimakawa maraya da agazawa maraya ɗan uwana annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama babban misali a rayuwa shi kansa maraya ne da Allah ya zo turo shi a matsayin shine shugaba jagora oganmu kwata-kwata gaba ɗaya sai Allah ya sa shi ya zama a layin marayu amma yau ka duba abin da maraya ya yi a duniya Allah ya ce maki annabi ya garbafe shi ya ba shi imani ya ba shi haƙuri ya ba shi juriya duk da ya rayu a cikin rashi da talauci amma a matsayinsa na maraya ya yi abin da ‘ya'ya ma masu iyaye ba su yi ba babban abin da wannan yake nuna mana a ashe idan aka taimaki maraya zai yi komai ashe maraya ba wulakantaccen mutum bane dan ubansa ya mutu dan mahaifiyarsa ta mutu shikenan bai da amfani a cikin mu saboda bai da gata bai da uban da zai bashi tuwo bai da uban da zai masa dinkin sallah bai da uban da zai kai shi makaranta shikenan sai mu bashi ya lalace ko dan kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kara kara bai kamata mu taimaki maraya ba ko don kasancewa manzan Allah maraya ne bai kamata mu taimaka wa marayu ba yanzu bai ishe ku falala da manzan Allah ce ana wa kafin yatimi ka hatini fil janna da ni da mai taimakon maraya kamar haka muke a gidan aljanna ku duba tsakanin wannan yatsar da wannan yatsar wajen kusancinsu da matsinsu da kuma tsawon tsakaninsu annabi ya ta kwadaitar da mu yaya za mu taimaki maraya ya ce idan ka ga maraya ka ɗauki hannunka ka shafa a kansa kai masa addu'a saboda abin tausayi ne amma yau wannan al'ummar har yanzu tana buƙatar a fatakar da ita muhimmanci ta taimaka wa maraya nawa ne manyan mutane da suka rayu a matsayin marayu aka taimaka musu suka zama al'umma wallahi mutanen tega wallahi mutanen kebbi daga cikin rufin asiri da Allah zai muku bayan wanda ya yi muku kar ku yi sakaci da kulawa da marayu ku gina gidajen marayu ku gina makarantun marayu ku gina ma'aikatu na marayu ku bayar da wakafi cikin dukiyoyin ku don taimakon marayu ake ba wa 'yan kwallama kuɗi ake ba wa mawaƙa ma kuɗi ake ba wa kaza ma kuɗi ballanta na ƴaƴa na marayu waɗanda ba su da mai kulawa da su mai taimaka musu wallahi ina jin daraktan wannan makaranta dan wa malam Sufyani yana faɗa cewa da ƙyar aka kukuta daidai da suturar da za su saka su zo ku gansu ku sha'awar su wallahi wasu ƴaƴan marayu sai da dabaru aka samu aka rufa musu asiri suka zo suka tsaya a nan gurin amma attajirai nawa muke da su ana masu kuɗi nawa muke da su kuna so Allah ya fushi da mu kuna so Allah ya kyale mu yanzu a cikin masu kuɗin mu da jami'an gwamnatin mu yanzu ba wanda zai zo ya yi mana alkawari ya ce a wannan shekarar ya ɗauki maraya guda goma wannan makaranta na nurul haya ta ci gaba da ba su ilimi da karatu shi kuma zai ɗauki nauyin ba su kuɗin makaranta da taimaka musu yanzu fa ita makarantar ne da kanta fa ɗauki maraya hamsin ina alhaji wani ina minista wani ina ɗan majalisa wani ina attajiri wani ina mashuran masu kuɗinku da attajiranku da mazanku da matanku idan makaranta da take da kyar take biyan kuɗin malamai na albashi ta iya kulawa da maraya hamsin don Allah wanda zai iya kira makaranta irin wannan guda dubu maraya nawa ne kamata ya ɗauka da haka kulawa da maraya kulawa da kai ne ana ramma me Allah ya ce akan maraya kan وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا la ilaha illallah خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allahu akbar ga wata aya ta zubar da hawaye Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim ku kiyaye ku ji tsoron Allah waɗanda za su mutu su bar masu rauni a bayansu suna jin tsoron tozartarsu suna jin tsoron zamansu da yunwa suna jin tsoron zamansu ba makaranta suna jin tsoron wa zai kula da su wa zai taimaka musu law taraku min khalfihim dhurriyatan dhiyafan khafu alaihim Allah ya ce falyattaqullah su ji tsoron Allah kamar Allah cewa yake yanzu ba kwa tunani mutuwa a bar yara masu rauni ‘ya'ya masu rauni ba uwa ba uba yatimi aji latimi in an ce yatim shine wanda ainihin ubansa ya mutu aji shine wanda uwarsa ta mutu latim shine wanda uwarsa da ubansa duk suka mutu akwai kuma laqit dan tsintuwa man faqada abahu wanda ya rasa ubansa wanda ubansa ya bata da wanda iyayensa aka kashe su a yaƙi su ma duk marayu ne kai da wanda ubansa ya tafi yawon duniya ya ƙi dawowa duk su ma suna cikin marayu wasu malaman suka ce kamar yadda za a taimaki maraya haka ya kamata a- a taimaki irin waɗannan laqit dan tsintuwa wanda aka tsince shi a jefe ba a san ina ubansa ba ba a san ina uwarsa ba waɗannan duk zurriyatan bi'afan ne al'umma ce masu rauni wallahi duk al'ummar da bata mai da hankali wajen kulawa da waɗannan simfi na jama'a waɗannan simfi na 'ya'ya ba ba za ta samu albarka ba kuma sirrin ci gaban rayuwar sirrin ɗaukakan shine yana ƙarƙashin taimakon waɗannan bayan Allah a cikin yaran nan da suka zo suka yi karatun akwai yara 'yan mata wata ta girma ta kusa aure amma ba uwa ba uba wa zai mata kayan ɗaki al-infaq ne za ta yi mata wa zai mata gado wa zai mata katifa suwa za su kai ta ɗakinta a yi mata guda a raka ta cikin gata a cikin yaran nan da suka karatun nan akwai wanda bai da uba babansa yana kabari wa zai ci gaba da biya masa kudin makaranta yau idan ya gama makaranta al-infaq ya gama makarantar nurul haya wa zai biya mai kudin jami'a jama'a aikin fa yana da yawa muna fadin wannan ne don ku kula fa aikin yana kan ku da yawa shikenan yanzu sun gama wannan primary da secondary sai mu watsar da su a gari wa ya shirya ya dauki list din yaran nan in sun gama makarantar nan ya ce ya dauki nauyi zai kai su school of nursing wa ya shirya ya ce zai kai su jami'a su je su yi karatu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بعد وتعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم Allahu akbar Allahu akbar kun ji wannan ayoyin gabaki daya gaba gaba alarama zaka sake bani su gaba gaba dan in samu daman fasa su ne bayanin su dalla dalla na farko Allah ya fara bayani yace fid dunya wal akhirah kwararrun alalan momi gwanaye kai ka ce za a yi maganar duniya ne kawai da lahira Allah ya ce fi duniya wal akhira wa yas'alunaka anil yatama suna tambayan ka ya Muhammadu dangane da marayu waɗannan marayun da nake maka magana Allah ya yi magana akan su ka saurara qul islahun lahum khair ka ji dan Allah a kyautata musu a gyara rayuwarsu a tallafa musu a agaza musu a kai su makaranta a biya musu kuɗin makaranta a sama musu abinci a sama musu wurin zama a inganta rayuwarsu da shi ne rayuwarmu za ta yi kyau al'umma ba za ta yi alheri ba matukar ba ta taimakon maraya kul islahun lahum khair Allah ya ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kun yi cakudayya da su ga ku ga su Allah ya ce to ku kula ku yi musu mu'amala irin ta yan uwa lalle waɗannan yaran marayun yan uwanku ne fa ikhwanukum fid din ‘yan uwanku ne a addini, Allah ya nuna muku ku rike su a matsayin ‘yan uwa, yanzu za ka wulaƙanta ɗan uwanka, za ka tozarta danginka, za ka bar ɗan uwanka a cikin yunwa, za ka bar ɗan uwanka bai da rigar sallah, za ka bar ɗan uwanka bai zuwa makaranta, za ka bar ɗan uwanka yana cikin talauci, yana cikin bukata, yana cikin wahala, za ka tozarta da ɗan uwanka, lalle baka zama cikakken ɗan uwa ba. Allah ce fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya ce a cikin ku Allah ya san masu barna wanda suke cutar da marayu Allah kuma ya san masu gyara a cikin ku masu taimakon marayu walau sha Allahu la'anatakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wata kalma anan da ya kamata mu kula wallahi tallahi idan kana da rufin asiri wallahi idan kana da kuɗi wallahi idan kana da mulki ko kana da dama matukar ka kare rayuwarka baka shigar da taimakon maraya ba to ka ji tsoron wallahu ya alamul mufsida min al muslih Allah ya san masu barna a cikin ku Allah ya san masu gyara a cikin ku barna abu ne mai yawa daga cikin barna shine rashin kulawa da maraya rashin taimakon maraya mala abar marayu suna yawo a titi a bar marayu suna yawo ba makaranta laifinsu kawai ubansu ya mutu laifinsu kawai uwarsu ta mutu laifinsu ba wanda zai taimake su al'umma kowa ta kansu yake yi mun manta da taimaka waɗannan bayin Allah idan ba mu taimake su ba ba na jin tsoron ni in zama maraya ba ka jin tsoron kai ka zama maraya ba ka jin tsoron ɗanka ya zama maraya ba ka jin tsoron ka faɗi ka mutu mota ta kashe ka yayanka su zama marayu mu je Allah ramma ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ba ni wata akwai amal yatima ألم يجدك يتيما فآوى kaji ba ووجدك ضالا فهدى ya isa alahuma mahallin shahid hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa yanzu ba Allah ya same ka a matsayin maraya ba ya tattaro ka ya matso da kai ya ce mai ke ka ana so a gaya maka ne kai a duniya ka kula yanzu idan Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ɗauki nauyin taimakawa maraya kuma ya faɗa a taimaki maraya yanzu kai ya kamata ka bar maraya baka jawo shi kai mai fa'awa ba duka abin da ake da bukata a duniya ga maraya yana karkashin wannan aya alam yajidka yatiman fa'awa wanda shine na fara muku bayani Allah da ya ga dama ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai da shi a matsayin maraya kuma fa'awa kuma Allah ya matso da shi ya tattaro shi ya taimake shi dan Allah ba a biya bukata ba da hasken da muke ciki gaba daya ta dalilin maraya ne akwai wata ayar فأما اليتيم فلا تقهر haka وأما السائل فلا تنهر Allah ce fa ammal yatima fala taqhar ka duba hatta wulakanta maraya tozarta maraya kaskantar da maraya cin mutuncin maraya Allah ce karkai in dai maraya ne kakka masa ko marainiya ce karki mata ku kula ku taimake su as-sa'il wanda yazo yana tambaya yana cikin yunwa da bukata ku taimaka masa kar ku daka masa tsawa ta ba zan bayar ba Allah ya hana duka waɗannan ayoyi ne tabaraka wa ta'ala yake mana bayani a cikin alkurani dangane da kula da maraya a ƙarshe abin da zan tsaya kai wannan makaranta ta bright life ko wannan makaranta ta nurul haya makaranta ce da ta ginu akan khairi da alheri abin da nake nufi ba sai na maka fassarar me alheri ba kawai a yada alheri a cikin al'umma Allah ya sani shaida ne gashi a fili aka yi mala'iku suna gani idan turanci ne yaran makarantar nan sun yi turanci kuma sun yi kokari wallahi wata yarinya da ta zo tana buga turanci a nan na ganta na ce to wannan yarinyar in aka kula da ita har ta shiga jami'a wannan wace irin lecturer za a samu wannan yarinyar ko wannan nan 'yan matan wani irin turawa za a yi yarinyar suke rayuwa a garin jega a jihar kebbi a wannan gari aka ba ta tarbiyya ta yi irin wannan karatu ta yi wannan ilimi don Allah ya kuke gani nan gaba idan aka kula da ita aka taimake ta ta je jami'a ba a samu jari ba an samu jari yaran da suka zo suna karatun ƙur'ani yaron farko da ya zo yana karatun ƙur'ani dan karamin yaron nan ba wanda bai gigita ba anan yanda yake jin ƙur'anin nan malam kamar me ga rawani ga nutsuwa ya samu tarbiyya ‘yan matan da suka zo ku duba har da ‘yan mata da matan aure su ma duk ba a kyale su ba akwai nursery school akwai play group akwai primary school akwai secondary school akwai matan aure akwai akwai akwai duk akwai babu inda ba ku yi ba da haka muna muku addu'a Allah ya taimake ku Allah ubangiji ya riko da hannunsu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa aljanna makoma Allah ramma ka rufe mana da duk abin da ka ga mana alqur'ani ko me na baka dama ka sakata kawala yau bismillah ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب na'am ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة haka
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل Allahu akbar وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب na'am وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا na'am والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس haka dai أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
ka gama burge na alaran ma ka gama da ni yau Allah ya bada lada wannan ayar ita ce samari na gaba ɗaya laccar da muka yi shi yasa nake kaunar ka wallahi da ina da wata gangariyar budurwa yau da na daura ma aure a gurin na wallahi tallahi. Allah ya saka da alheri dan Allah cikin yaran nan baɗi a nemo mana alaran ma ya zo ya mana karatu irin na wannan alaran man da ya karatu kun yi alkawari ya zo da muryarsa da sautinsa da irin kada kan nan da yake in yana karatu yana haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya muku albarka ya sa gama lafiya